بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da takwas ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da 27 ga watan julai shekara ta 2012 wannan shine kasar na 101 daga cikin jeron giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid a inda in ba manta ba muke magana dangane da fiqh sira من وصول المدينة إلى نهاية بني قريظة إلى نهاية غزوة بني قريظة وتتاريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبع النبي إسو مدينة هارزوا لوكة دعك يأكي قبيلة بني قريظة isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama madina ya bada muhimmanci game da gina masallaci haɗa kan musulmi tsakanin ausu da khazraj waɗanda suke muminai ne da kuma ainihin ansarawa da muhajirai sannan sai kuma ba da muhimmanci dangane da kulla yarjejeniya da samar da zaman lafiya a tsakanin musulmi da waɗanda suke yahudawa ne mun ji darussan da ke tattare da gina masallaci a matakin farko sannan mun sake jin darussan da ke tattare da abin da ya shafi wato samar da zumunci tsakanin musulmi da kuma ainihin haɗin kai kamar yadda muka ainihin fara jin darussan da ke ƙarƙashin wannan irin ƙulla yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsakanin musulmi da waɗanda ainihin ba musulmi ba bayan da muka ji darasi na farko da darasi na biyu a yau sai malami ke cewa asamisa darasi na uku fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin da ke tattare da ƙulla alƙawari da yahudawa da kuma samar da zaman lafiya da yarjejeniya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba mana ya ce fi hadhihi alwasiqa najidu tasamahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama najidu tasamahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'a al-yahud a cikin wannan takarda da manzon Allah ya rubuta ta yarjejeniya tsakanin shi da Yahudawa muna samun irin sassaucin da manzon Allah yake da shi tare da Yahudawa bi an wada'ahum a inda yadda yarjejeniya da su wa tarakahum fi diyarihim kuma yadda su suka zauna a garin su a anguwannin su aminina a cikin aminci duna ta'arrudin li mu'taqabatihim ba tare da ya kula aqidojin su ba aw amwalihim ba tare da ya kula dukiyoyinsu ba wa huwa yuqarriru mabda at-tasamuh wannan bangare na tarihin yana tabbatar mana irin yadda addinin musulunci yake da ainihin wato samar da wato irin sassauci ɗabi'ar musulunci dangane da sassauci annabi salakahul islam wanda musulunci ya bi irin wannan salo umuman da kowa da kowa hina mahtarama zimmiyina a lokacin da kuma ya girmama waɗanda suke kafirai ne na amana wa qarrara lahum al-hayat al-mutma'inna kuma musulunci ya tabbatar wa da kafiran amana rayuwa cikin natsuwa al'amina wadda take ainihin akwai aminci a cikinta fi biladul muslimina a cikin ainihin wato garuruka na musulmi وهذا ما يجده المسلمون الذين يكونون أقليات في بلاد الكفر musulmi ba sa samun irin wannan a inda suke da karanci a garurukan kafirci speaker nan hada take ko wannan mun fahimci wannan da ke jama'a abinda malam yake cewa a nan yahudawa a lokacin nan sun kasance su ne akalliyat wato su ne suke da minority a yau musulmi za ka zo ka same su su ne minority ko suna da karanci a wani wuri amma abin takaici sai ka ga ana zalunta su ko mun fahimta jama'a sai ce wa akhbaru mu'ana wa akhbaru mu'anati ikhwanina almuslimin fi tilka albilad malam yace ka duba irin labarai na wahalhalu da ɗan uwanmu musulmi suke fuskanta fi tilka albilad a waɗannan ƙasashe waɗanda su ne minority wato su ne ƴan kaɗan min tadyiqin alaihim na kuntata musu da ake fi ma'ishatihim a cikin rayuwarsu wa ta'limihim da kuma karantar da su malam yace idan ka fara jin munanan labarai to tasummul azan wadannan irin labaran suna kurumtar da kulluwa wato hankalinka zai tashi in ka ji kuncin da musulmi suke ciki a wasu garuruka waɗanda su ne ɗan kaɗan ana kuntata musu game da rayuwarsu ana kuntata musu dangane da hatta ƴaƴansu in za su shiga makarantu tare da cewa abin mamaki fa ba baki bane su a garin ɗan gari ne amma kuma sun samu kansu su ne ke da karanci bal najidu min ha'ula'il a'da yace kai daga cikin waɗannan makiyama muna samun man yatadakhalu hatta fi asma'i auladul muslimina akwai wanda yake shishigi hatta game da sunayen ƴaƴan musulmi ويمنعهم من التسمية بالأسماء الإسلامية ana samun gwamnatoci kamar irin suna ainihin wato jamus da faransa saboda kuntatawa musulmi da suke hassuna ainihin kaiwa ga hana musulmi su sanya wa ƴaƴayensu sunaye na musulunci musulmi ne ba faranshe jama'a ba baƙo ba ne musulmi ne ba jamushe ba bako bane dan kasa ne amma musulmi idan ya haifi dawo sanya wa dan Ahmad ko Ibrahim ko Musa ko Muhammad idan ya je karɓo wa yaron ainihin birth certificate sai ce wannan yana nuna kai ba musulmi bane domin babu irin wannan suna a Faransa kai kai kai ba kai ba dan kasa bane kai ba dan kasa bane don babu irin wannan suna a kasar sai ce shi dan kasa ne a ce to ya aka yi zaka sanya wa ɗanka Ahmadu wannan sunan Magharuba ne wato wannan sunan ƴan Morocco ne da ƴan Algeria da ƴan Tunisia don su su ne musulmi waɗanda galibi suke ganin su baƙi haka kai baƙo ne duk yadda za a kaɗa a rawa sai su ce a'a sai dai ya samu wani suna irin na Faransawa to in ya sa shi kenan za a iya baiwa ɗan shi ainihin birth certificate ko kuma yaro ya balaga ya kai shekara 17 ko 18 in yaje neman international passport sai a ce ba za a bashi ba saboda wannan suna ba sunan faransawa bane ba na jamusawa bane malam yace wa mu'anatu ikhwanina almuslimina fil busma wal harsak irin halhalu da matsatsi da ƴan uwan mu suke a ƙasar Bosnia wato Bosnia Herzegovina wa Kosovo da kuma ƙasar Kosovo wa kishmir da kasar kishmir wa gairiha da waɗansu ƙasashen shahidun hayyun wannan rawayyar shaida ce alaihi al'alamun alamu ajma duk duniya gaba ɗaya ta shaida halin da musulmi suke ciki a ainihin ƙasar bosnia herzegovina da ƙasar kosovo da ainihin ƙasar kishmir waɗannan 'yan ƙasar ne amma wai ka'idar ita ce dan menene za a bari musulunci ya tsiro a ƙasar Europe a tsakiyar Europe a tsakiyar Bosnia abin mamaki ana musulunci a ƙasashen Bosnia da Kosovo da waɗannan yankunan baki ɗaya tun zamanin Sayyidina Osman Allah ya ƙara mishi yarda ma'ana 1400 years ago ana yin musulunci a waɗannan ƙasashen amma wai yanzu da yake kafirci yayi karfi a kasar wai dan menene za su yadda a ce wai musulunci ya tsiro a wannan kasar shi yasa aka yi musu ainihin alqatlul ibada wato aka yi musu kisa na kare dangi kuma har yau saboda munafincin da duniya take ciki kullum za a gabatar da wanda ya jagorancin wannan yakin a kotu amma har yau an kasa hukunta shi me kake tunani waɗannan ƴaƴa da aka kashe musu iyaye a 1990s yanzu sun fara zama ƴan shekara 17 18 20 su ne za su ɗaura bam a jikinsu su je suna blowing kansu suna fashewa don su fasa kowa saboda mai sakamakon kashe musu iyaye an sharraga su an kore su daga garurukan su an kore su daga anguwannin su an tura su sun koma bakin rafi suke rayuwa suna rayuwa ne a cikin duwatsu sune suna hangen waccan anguwar anguwar su ce a nan aka haife su an kashe iyayensu su kuma an turo su sun dawo sun zama abin da bature yake cewa aboriginal ma'ana yan gari baki kamar waɗanda ba na gari ba ba yan ƙasa ba ne a cikin ƙasarsu me kake tunani duk wannan ya samu musulmi ne saboda an karya lagon jihadi a duniya aljihadul islami al'alami da international jihad karyewar irin wannan jihadin aje a saka maka kishin kai dan Najeriya ne tun kana yaro ana koyar da kai national anthem ana koya maka national pledge an saka maka aqidar da ke cikin wannan national anthem da national pledge ka girma saboda haka baka tunanin mutumin Niger dan uwanka ne baka tunanin cewa musulmin da ke gane dan uwanka ne idan kaga ana kashe musulmi a kasashen Bosnia baya damun ka saboda baka ce a to ai nationality ku daban kasar su daban ta su daban a wurin Allah duk inda duniya take yana kallanta a matsayin kasa ɗaya ne kamar mai gida ne da yake da mata biyu ko uku ko hudu abin duk da ya ji ana ihu a wani ɗakin ɗakin matan shi ne ƴaƴan shi ne a ƙarƙashin wannan jama'a duniya ta yi wannan munafuncin shi ya sa nemesis yake faruwa waɗannan yara da ke ɗaukar bom suke rataya wa jikinsu ina son kusan cewa duk duniya babu wani malami na sunna kwaɗe wanda ya ba su fatawa kuma babu wani malami da yake karfafa su akan haka su suka bawa kansu fatawa don abin ya zama jaraba ga waɗannan da suka zalunce su domin inda wani malami ne za su fatawa sai a ce suna da wata fatawa da ta gabata cewa ya halatta su haka idan ba da suka yi malamai sun fito sun ce abin da kuka yi yawo daidai da shi kenan sai a ce har yau suna da goyon baya amma kunci ne ya kuntata su sai suka ga cewa abin da za su yi za su rinka suicide bombing za su rinka homicide za su rinka ko menene ba dan komai ba saboda an kuntata rayuwarsu madadin a yi tunanin cewa to me ya kamata waɗannan da aka zalunce su a zo a yi musu adalci a'a sai kuma sai a koma sai kuma sai a ce terrorist ne a daidai lokacin da ga wasu can suna yin terrorism din amma shi kuma ba za a yi defining din shi as terrorism ba sai a ce they are freedom fighters suna fada ne domin neman yancin su su kuma waɗancan fa ba neman yancin su suke ba amma fa an kashe uban shi an kashe kanin uban shi an kashe mazan gari kaf an kora mata da 'ya'ya sun koma ƙarshen gari ku kabbara irin anguwannin nan namu na tudun jiko gaskiya layout tukur-tukur da makamantansu a ce sai a kashe mazan kaf sai a tura matan can jikin gadan nan can jikin gadar jirgi ko kuma jikin kogin nan na gada a haka 'ya'yan za su je su rayu da iyayensu ana nuna su suna dan kafa tanti a haka za su rayu sai kaga an nuno yaro a tashar CNN ko Al Jazeera yayi tagumi yayi shu haka sai da gari ya ba makaranta ba inda zai je uwar ta rasa mai wato ba gona ba noma ba shago ba gida ba komai kai gari ya waye sai gan cikin haka ana nan sai ka ga yara sun fara girma matasa shekara sha bakwai gari ya waye su raba kwallo yamma ta yi su raba kwallo dare yayi su fito su yi zuwa raki to sai su fara yi wa kansu to menene ya kamata su yi ne yanzu haka za su rayu to shikenan sai su zo sai su fara bambin cikin gari sai a koma sai a ce kuma a je a tashi wannan wurin da suke sai a tafi da tankunan yaƙi kuma za a markaɗe gurin duniya tana jin wannan munafincin tana kuma gani ala masma'in minhum wa mar'a suna ji suna gani ba abin da za su saboda haka ku ji wannan jama'a musulunci baya zaluntar kowa ka samu littafin professor Abdurrahman Doy Allah gafarta mishi daga nan Center for Islamic Legal Studies malamin mu ne ya rubuta wannan littafi yau kusan shekara 30 da ta gabata ya sanya wa littafin non-muslims under sharia yawa addinin musulunci ya mu'amalanci waɗanda ba musulmi ba in suna rayuwa a ƙarƙashin shari'a kaji da yadda karatun nan yace mutanen nan sun zauna a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta irin yarjejeniyar anan amma ba mu ji inda annabi ya ce musu daga yau ba za ku yi yahudanci ba sai dai ku musulunta annabi bai ce musu daga yau ba za ku sake shan giya ba daga yau ba za ku sake cin riba ba daga yau ba za ku sake cin alade ba sai kyale su duk abin da suke yi su abin su akwai hurriya ta addini akwai hurriya ta su je su noma su buɗe shaguna su komi nasu akwai wannan game da addini haka abin yake nan a arewacin Najeriya jama'a yanzu in ya muri zai zo garin nan ya sai wuri ya gini wuri mafi daraja strategically ba na yi irin wannan magana wurin da musulmi zai nemi ya siya a kisiyar mishi sai a sayarwa da inyamuri arne sarkin garin ya yarda addinin garin ya yarda dokar ƙasar ta yarda mutanen garin sun yarda matasan garin sun amince babu wanda yake da jayayya akan haka ina fata an gano amma ka je inugo ka gani ka shiga cikin kasuwar Ariyariya market da ke Abba ka ce ka zo ne kana son kama shago kai ba haka ba fa Ariyariya market za ka shige ta ne fa za ka zo wucewa siyayya ne sai in ya murya jari gaka yana tonan ka dan ya banka da doguwar riga sai su fito suna katafi su ne maka dariya sun ga musulmi dan arewa a nan cikin kasuwar sabon garin Zaria fa haka inyamurai suka yi kafin ai wannan rikicin inyamurai fa akwai bangaren yan gwanjo duk yamurai ne bahaushe zai iya zuwa wucewa kawai tsakanin shagunansu kawai sai su kama shi sai su matse shi a cinye su haka sai ta kyalkyala dariya wannan irin abin yana nuna maka kafiri ba shi da amana duk inda aka zauna lafiya zaka ga cewa abin da yake kokari ya zai yi tsogala tsogalar da za ta kawo tashin hankali a cikin sabon garin Kano sai inyamurai su kira taro wai ya za a yi a tsogale Hausawa musulmi wannan maganar a Benin City na jita 1997 mun kwana a wani hotel gari ya waye muna hira da wani dattijo mai hotel din sai fito haka sai ya ce kai dan arewa ne sai raha haka sai ce ya zauna a Kano ya fi shekara 30 rana tsaka yayi shawara cewa ya tashi daga Kano nace me yasa yace taro yan uwansu za su kira cewa ya za a aje a tsogali Hausawa yace wata ran sai ya miƙe a wurin taro yace musu a'a kuna tsakiyar garin mutane kuna cewa wa a tsogale su yace a wannan shekarar ne suka ce to tunda an rasa yadda za a tsogale Hausawa a je a dauko ainihin wani Reverend Father dauko wannan Reverend Father ko Bishop zai tayar da hankalin Hausawa idan Hausawa suka tada hankali sai a fito a harbe su da bindiga ya ce ana tashi wannan taro shi ne ɗaga gidan shi a kasuwa ya siyar shi ne zo gina gida a nan benin city ya yi hotel a gefe ya ce iyalan shi na nan baya kuma nan gaba hotel ɗin shi ya ce wauta ce muna rayuwa a tsakiyar sabon garin kano kuma muna cewa ya za a tsogale su ina son kusan cewa wannan fa shi ne abin da ya fara tayar da rikici a jos jos garin Hausawa ne wani babban kafiri mai suna Paul Gindiri shi ya faɗi wannan a wata lecture ta shi 1984 yake cewa zaka shigo garin Jos ba abin da zaka gani sai gidajen dunu sai soraye saboda Hausawa ne waɗanda ba su ci gaba ba to abin takeice a yau sun koma suna claiming cewa Jos ta ce amma kai in ka san garin Jos ka san mafi yawancin waɗanda ke cikin garin Jos Hausawa ne musulmi to amma me yake faruwa a garin Jos a masallacin Malam Alhassan Sa'id kiristoci suka yi shawarar aje a tsogano musulmi a ranar juma'a sai aka ce wa za a aka ce a tura wata mai mini skirt musulmi suna tsakiyar sallar juma'a ta zo ta ce za ta wuce ta cikinsu saboda ita ai yar jos ce kuma nan titi ne ba masallaci ba ne wannan fa shi ne asalin abin da ya haifar da fitinar ana zaune ne ana sallar juma'a liman yana hudu ba sai malam sa'idu alhassan sai ji ana hayaniya a waje sai ya tsaye da hudubar ya ce lafiya aka ce wata ce ta zo za ta wuce sai ce ku batta ta wuce shi ya san dawar gani sai ka ce to ai an batta ta wuce ta ki wuce amma ta tsaya tana ta zagin mutane an yi an yi ta wuce din ta zo ta ratsa tsakiyar musulmi an zube tabarmi fa a wajen masallaci za a yi sallar juma'a liman na hudu ba karatun tsakiya da siket da sauransu sai aka ce a batta ta wuce din saboda kar ai fitina sai kuma ta ce ba za ta wuce ba ta tsaya ce ta zage zage to ai duk inda ake akwai irin su Umar da Hamza ma'ana akwai su waɗanda yake ba ba wallahi tuba suka yi to amma ba za su yarda da kaskanci a cikin musulunci ba sai ne tashi ya gaura mata mari kafin ka ce wata wata an yi mata doka ashe da ma sun yi shiri da zaran sun ga an fara dukan da sai suka fara harbin musulmi da kibiyoyi har shi ke nan musulmi za ka faɗa wa kibiya mutane su sai suka fito da kibiyoyi asalin wannan shine genesis na rikicin shine gashi nan har faɗa ya koma tsakanin bafulatani da biram biram ya saba faɗa a jahiliyyar shi bafulatani ya saba faɗa don haka ga jihar nan ta gagara zama amma da aka kafa kwamiti shin ba a gano menene ya sabbaba da faɗan ba an gano me yasa ba za a hukunta ta ba saboda ita arniya ce idan musulmi ya laifi za a hukunta shi amma idan kafiri ya laifi ba za a hukunta shi ba to duk wannan yana daga cikin zalunci wanda yake sai an kawar da shi a cikin tsarin gudanar da mulki an samar da abin da su da kansu suka kira rule of law haka wai suke cewa democracy is the rule of law aiki da doka shine demokradiya to duk wanda ya ayi mishi to kasa za ta zauna lafiya addinin musulunci bai yarda dan suwa na su ne yan kaɗan a wuri a ce an danne su ba wannan mun kawo misalin ƙasashen numan yau a garin numan bahaushe musulmi ba za a ba shi takarda ta indijin ba me yasa sai a ce wai ba garin su bane to amma shi kuma kwatama zai ainihin je ko ina a cikin kasar adamawa ya haihu kuma a bashi indijin shi gude zai je ko ina a cikin jihar adamawa ya haihu kuma a bashi indijin haka kilba haka kowa amma ba haushe da bafulatanin sai a ce shi ba kasar shi bace to ku gaya mini irin yadda rayuwa za ta tabbata a haka to amma kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake adili ne wakilin Allah ne da sunan Allah ya rubuta wannan takarda ya sanya hannu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bar su su yi addinin su su rayu kasar su ce don nan aka haife su nan aka haifi iyayensu nan aka haifi kakanninsu bai kwace musu komai ba bai kuma tauye musu kowanne daga cikin ainihin haƙoƙinsu ba Allah madaukakin sarki ya taimaka الرابعة فائدة تبدو وفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعهد الذي التزم به لليهود ولغيرهم وهذا ما عرف به وهذا ما عرف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو كذلك ما أكد عليه القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا على درجة أبنى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر صلى الله عليه وآله وسلم malam ya ce fa'ida ta hudu daga cikin darussan da muke ɗiba wajen wannan yarjejeniya da annabi da waɗannan kafirai wafa'ur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bil ahad manzon Allah mai cika alƙawari ne annabi ta zama bihi lil yahud alƙawarin da ya zauna ya lazimta wa kanshi shi da yahudawa wa li ghairihim manzon Allah mai cika alƙawari ne ga wasu ma waɗanda duk alƙawari ya hada su وهذا ما عرف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم shi manzon Allah da ma an san shi ga haka shi matuhul wafa cika alƙawari to dabi'a shi ce dattijo ne shi wa huwa kazalika haka manzon Allah yake ma akkaba alaihi alquran kamar yadda alqur'ani ya tabbatar ya karfafi wannan dabi'ar akan shi wa hadisin mustafa sallallahu alaihi wa sallama haka nan kuma hadisin shi ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama mai cika alkawari ne kuma dattijo ne baya sabawa qala ta'ala Allah yace wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alkawarin Allah idan kuka dauka kun ji jama'a Allah ne ya faɗi duk lokacin da kai alkawari kai musulmi to ana ganin ka ne as ambassador of Islam cewa kai wakili ne na musulunci kai wakilin musulmi ne ana ganin ka ne kana yi in the name of God da sunan Allah kake wannan alƙawari da ka saba sai ka ji ko da kafiri ne ya ce kai fa musulmi ne wato yana kallon abin da kai addini ne abin da kai da sunan Allah kai a ƙarƙashin haka duk wanda ya tabbata ya ɗauki alƙawari to ya san cewa alƙawarin ya zama alƙawarin Allah ya yi ƙoƙarin cika shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa dabi'u guda hudu wanda duk yake da su to shi tsantsar munafiki ne wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min an-nifaq wanda duk yake da dabi'a ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu to yana da dabi'a ta munafunci hatta da a sai in ya tuba ya batta dabi'ar farko daga cikin dabi'un munafunci idza tumina khana iza tunina khana wannan ba alhamza bace alif ne a wurin iza tunina khana idan aka amince da shi sai ya ainihin yi magudi wa iza haddasa kadhaba idan kuma zai faɗi magana sai ƙarya wa iza ahaba ghabara sannan in yi alƙawari sai ya ainihin yaudara wa iza khasama fajara idan rikici ya hada shi da wani sai ya kece maka mutunci to mu dawo mu dubi yadda waɗannan kalmomi suke iza atumina khana alama ce ta munafiki duk sanda aka ba shi amana to sai ya ci amanar sai ya yi magudi sannan wa iza haddasa kazab duk sanda zai bada labari imma labarin ya zama ƙarya ko kuma sai ya hada da ƙarya wa iza ahada ghabara idan yayi alkawari kuma sai ya yaudara sai ya saba alkawarin wa idza khasama idan rikici ya hada ka da shi madadin ya tsaya iya abin da ya hada ka rikici fajara sai ya ci mutuncinka sai ya ɗibo iyawanka sai ya ɗibo kakanninka sai ya ɗibo wasu abubuwa da mai yiwa kai kanka baka san su ba duk sai ya fi maka tonan sirri akan haka wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi kuma hadisi ne ainihin sahihi yana nan a cikin lamba ta 34 a cikin sahihul bukhari dan haka manzon Allah yana da cika alƙawari ya rubuta ya cika an rubuta da yahudawa amma sun saba to musulmi ka zama haka duk sanda wani abu ya hada ka da musulmi ne ko ba da musulmi ba kar a same ka kai ne da sabani alhamisa fa'ida ta biyar daga cikin fa'idojin ƙulla alƙawarin nan da ake samu hubusul yahud wannan tarihi na alkawari ya nuna mugunta irin ta yahudawa wasu tawiyatihim da kuma irin mugun nufinsu wa adawatihim shadida lil islam wal muslimin da kuma irin tsananin kiyayya da suke da ita ga addinin musulunci da musulmi faman yanda amal muahada waqtun yasir lokaci bai nisa ba dan lokaci kaɗan da yin wannan yarjejeniyar illa wahum yanquduna al-ahda sai ga su suna warware alƙawari kar ku manta tafsirin mu na jiya da Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun Allah yace yanzu nan a ce duk sanda aka yi wani alƙawari da Yahudawa sai a samu wasu daga cikin sai su watsi da alƙawarin Allah yace haka ta faru ne saboda mafi yawancin su ba su imani da Allah ba daga yin alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan lokaci kadan sai ga su sun warware alƙawarin wa yahununa Allah wa rasulahu sai ga su suna yaudara Allah da manzon Allah sai ga ha'inci ya bayyana ولم يكتف اليهود بالكلام to warware alƙawarin fa yahuda ba su takaita shi ta hanyar maganganun banza zagin musulunci cin mutuncin musulmi ba iya nan suka tsaya ba bal tajawazuhu ila al-aba'il amali sai da suka koma zuwa ga nuna adawa a aikace haifu ta'amaru ala qatlin rasul sallallahu alaihi wasallam a inda suka hada baki wajen kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu'amara ita ce baturen yau yake kira conspiracy mana a hada kai a hada baki domin a yi wani mugun abu to sai da suka yi irin wannan abu wa abtala Allah subhanahu wa ta'ala kaidahum sai Allah madaukakin sarki mai tsarki da daukaka ya rubuta duk wannan makirci nasu wa ta'amaru ala hayatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'amuruhum sannan da kuma irin haɗin kansu ko haɗin bakin su ala hayatin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam da irin yadda suka haɗa baki wajen cutar da rayuwar manzon Allah wasa'u ila al-waqi'iyya bayna al-aws wal khazraj kuma suka yi kokarin afkar da kiyayya da gaba tsakanin aus da khazraj wannan tarihin ba mu kawo gare shi ba tukuna amma za mu zo zuwa gare shi akwai wani lokaci da yahudawa suka wuce sai suka ga musulmi suna zaune suna hira kabilun ausu da hazard waɗanda muka ce a tarihi sun shekara fiye da ɗari suna faɗa mana an gaji faɗa faɗa tun na jahiliya suna ta yi shi da musulunci ya zo suka karɓi addinin musulunci suka zauna lafiya sannan da yahuda ya wuce yahudawa suka wuce sai suka ga ausu da hazard suna ta hira ana ta dariya sai suka ce gaskiya babu zaman lafiya gare mu matukar musulmi suka haɗa kansu don haka ya za a yi ku kiwa wannan da kyau jama sai aka samu wani saurayi mai iya hira aka ce ka je ka tuno musu yakin jahiliya ka tuno musu wane shi ya kashe wane wane shi ya kashe baban wane yau shine har kun manta wannan kun zo kuna hira kafin su an kai sai ga yaro da yahudi a tsakiyar su ya shiga hirar su yayi dubu can sai yace ni ba abin da ke bani mamaki yanzu nan wani har ka manta abin da ke tsakanin ka da gidan su wani su ne fa kama uban ka sai kashe yanzu wani su wani ne fa kashe kanin uwarka wani ba su wani ne suka cinna wa gidan ku wuta ba yanzu yanzu ban sai ya tuno musu sai suka harzuka sai kawai asilaha silaha ina takobi na ina takobi na sai wani musulmi ya sheka a guje ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya haɗu da annabi ya taho a guje ashe har aya ta sauka annabi ya zo ya karanta musu wannan aya wannan aya ita ce ayar ali imran wa kuntum ala shafa ufratin minan nar فأنقذكم منها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله yace ku rike igiya Allah gaba ɗayan ku kar ku rarrabu kun ji sirrin haɗin kai idan za a yi haɗin kai ba ana cewa ne a zo a haɗa kai ba za a ce ne a haɗa kai akan gaskiya ba wai kai ka san ni ƙarya nake ni na san ƙarya kake kuma a ce a zo a haɗa kai ba ba inda zai je za a haɗu ne ala hablillahi almatin واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ku riko da igiyar Allah gaba daya kar ku rarrabu Allah madaukakin sarki ya ja kullun su ku tuna kuna gabar shiga wuta ne ma'ana ba kun mutu annabi bai zuwa ka muku addini ba da wuta za ku je sai Allah ya kubutar da ku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari kuka zama ɗan uwan juna wannan ni'ima ce ta Allah gode wa ni'ima Allah ita ce kai da rabe ne ni bahaushe ne wancan yamuri ne wancan banife ne amma yanzu mu menene mu musulmi ne shikenan yanzu a manta da waɗancan sunayen a manta da waɗancan kabilu wannan ni'imar da Allah ya mana muka haɗu to mu ainihin kiyaye ta to kiyaye ta mu ci gaba da kallon junanmu a matsayin musulmi mu manta ba abubuwan jahiliya da suka faru shine godewa Allah akan wannan ni'ima dan da nan sai suka jefar da makaman annabi ya karanta musu waɗannan ayoyi sai suka rungumi juna suna ainihin abin nan suna suna gaisawa da juna menene abin dauka anan ku yi hankali ku yi taka tsantsan wane ne ya shigo cikin anguwarku waye ya shigo masallacinku kuna zaune ku ƴan kungiya kaza ne waye ya shigo cikin kungiyarku kun hada kanku a anguwarku a matsayinku na musulmin anguwa daya kuna yin wasu ayyukan alheri waye yazo yake zama da wasu yana kokari ya canza musu ra'ayi dole ku yi tunanin irin wannan don abin da ya anka ba a ce sahabban nan sun ankara da wannan matashi da yazo ya zauna ya shiga cikin hirarsu kafin a ce wani abu ya zo ya ɗauko abin da zai hargitsa su da sai a samu wani mai tunani sai ce kai ba ma abin da ya kawo ka kenan to tashi sai tashi sai faɗakar da su a yau kuna zaune a cikin ƙungiyarku ko kuna zaune a cikin ainihin garinku ko anguwarku ko kun wani tsari kuna taimakawa juna kanku a haɗe sai wasu su zo sai su janye wasu daga cikinku sai su wargaza kanku waccan tafiyar da kaji ina faɗa maka da kaji nake tarihinta lokaci zuwa lokaci nake cewa ɗan ƙungiyar ikhwanul muslimuna da ke ƙasar masar sun fara tun 1950s yau sai gashi bayan kusan shekara hamsin da wani abu Allah ya banga gwamnatin ƙasar masar a hannunsu haka shugabanninmu a nan Najeriya suka fara mana 1954 su professor Babatunde Fafowa suka kafa MSS da suka kafa MSS menene asalin aikin MSS ana so a fadakar a wayar da kan ƴaƴan musulmi waɗanda ke makarantun secondary jami'o'i manyan makarantu ƙarshe MSS har ma ta kai zuwa ga primary schools ƙarshe MSS har ta dawo cikin gari to me manufa MSS waɗannan matasan waɗanda a cikin su ne nan gaba za a samu wani zai zama minista kamar shi Babatunde Fafowa ya waye gari ya zama minista na ilimi a ƙasar nan a cikin su ne za a samu wani ya zama director a cikin su za a samu wani ya zama sarki kaza to tun suna matasa catch them young. That is the philosophy. Catch them young. Ku yi kokari ku rike tunaninsu tun suna ‘yan ƙanana ku wayar musu da kai. Manufar MSS kenan. Ana nan ana wannan tafiyar. MSS sai ta fara ƙarfi. Har ya kai an kai lokacin da MSS jama'a 1979 aka zo aka yi wani gumurzu a garin nan da aka kira shi Islam only an taso ne daga babban masallaci na Adunan campus aka ainihin ratso wasu su biyo ta cikaji wasu kuma su biyo ta ainihin PZ in so sai a zo sai a haɗe za a je gidan iya za a je kotunan sabon gari za a je kofar gidan sarkin zazzau duk wata kotu za a je a same ta a cire duk wasu takardu a kona su a share qur'anin nan da ake rafewa wanda sai rantsuwa ta kama a aje shi a ce islam only haka aka yi wannan abin 1979 a nan zaria ba 'yan zaria kaɗai suka yi ba akwai 'yan maiduguri akwai 'yan patuskum akwai 'yan misau akwai 'yan gombe akwai 'yan biyu akwai 'yan ko'ina in dai kai musulmi ne lokacin ka shiga to da aka tsinkayo cewa waɗannan matasan to in aka bar su suka tafi haka to za a samu matsala wannan shine historical background na kawo mana matsalar da ta faru misali a cikin wannan tafiyar ni albani da kake ji ina cikin ta a cikin wannan tafiyar da kake ji professor Ibrahim na iya sabo yana cikin ta a cikin wannan tafiyar da kake ji Profesa Ibrahim Ahmad Ali yana cikin ta a cikin wannan tafiyar da kake ji Ibrahim Yakubu Azzazzaki yana cikin ta dukkan mu ana cikin tafiyar ne su Malam Ibrahim Suleiman kowa ana cikin tafiyar ne a lokacin ba mu da raita ma irin Malam Ibrahim Suleiman ko jiya nan cikin littafai na zaro wani rubutu da ya taɓa yi wata lacca da ya gabatar a wata makaranta ta Wudil rubuce-rubucen lakcoci ana ta ƙoƙarin ya za a faɗakar da kan matasan nan to me kake tunani in ya zama irin waɗannan ne a cikin tafiya yau ga wani ya zama professor yau wani ya zama doctor yau wani ya zama kaza me kake tunani a ce waɗannan kansu a haɗa suke har zuwa yanzu shine sai aka zo aka dara kan tafiyar MSS ta hanyar kawo wasu Iraniyawa su zo su ainihin ɗibi wasu daga cikin matasan nan su saka musu aqida ta Shi'a me ya faru bayan an yi waɗannan abubuwan MSS ta hada wasu gayya cewa su je ƙasar Iran su yi gaisuwa ga musulmin Iran tunda sun kafa gwamnatin musulunci bayan da waɗannan wakilai na MSS suka dawo ita ma Iran sai ta turo wasu wakilanta su zo su yi bangajiya sannan kuma su faɗi cewa wani irin taimako ne ƙungiyar MSF take bukata taimakon da take bukata Iran za ta taimaka mata don su MSF sun samu su Iran sun samu gwamnati MSF suka ce to su babban abin da suke so shine suna da malamai a ƙasar nan ta Najeriya na addinin musulunci don haka ba sa bukatar sai an kawo wani foreign malami sai an kawo wani malami dan kasar waje amma suna da littattafai wanda kakanninsu suka rubuta su ne su Shehu Usmanu da Shehu Abdullahi Gwandu a ɗauki waɗannan littattafai a je a bugo musu su a dawo musu da su gida da bugu irin na zamani malaman su su karantar da su su ma sai su yi Islamic revolution amma irin wanda ya dace da ƙasar ma'ana indigenous Islamic revolution sai iraniyawa suka ce a su gaskiya ba za su taimaka wa mss akan wannan manufar ba su abin da suke so za su kawo littattafansu na iraniyawa a karanta waɗannan littattafan a yi juyin juya hali irin na iran a lokacin spokesperson na mss ya ce musu a'a idan muka kawo wata mazhaba najeriya ko wata aƙida to dukkanmu nan za mu ƙare ba mu gama yada aqidar ba kuma ba a yadda da mu ba kuma ba mu kai ga kafa abin da muke so na gwamnatin musulunci ba na'am yaushe za ka zo Najeriya ka bude tafsirin alqur'ani kana yi sai ka zo daidai inda Allah yake yaban Abubakar saboda kiyayyar Abubakar sai ka ce ba Abubakar bane yaushe ba a saurare ka imma tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu الذين كفروا ثاني اثنين sai ka ce ba abubakar ba ne ƙarshe tafsirin a tashi ka tsile wa abubakar mss tun lokacin suka ce wannan ba zai yiwu ba za mu rikici da mutanen ƙasar mu domin farillan alwala guda bakwai ne aka yarda da su idan ka zo ka ɗauko mazhabar hanbaliya ko shafi'iya ka ce farillan alwala guda biyar ne ba za a yarda ba ma'ana daga mazhaba ahli sunna zuwa mazhaba ahli sunna ma za a yi rikici me kake tunani ka dauko daga mazhaba ahli sunna zuwa aqida ta shi'a ko zuwa mazhaba ta shi'a naga sai suka ce mu ba za mu iya muku wannan aikin ba sai iraniyawa sai suka tashi suka kakkaba jikin suka tashi daga nan masallacin abu suka yi tafiyar su a lokacin ne sai su su Ibrahim zazzaki sai suka rubuta musu wasiƙa cewa su a shirye suke amma za su bi matakai wajen wannan aiki matakin farko shine za su suturce kansu su gaba da magana akan gwagwarmaya idan tafiya ta tafiya in ya so sa fara fito da manufofinsu wannan shine tarihin raba kanmu don haka sai aka yi amfani da Iran sai aka raba kanmu sai muka waye gari musu albani muka ci gaba akan aqida ta ahlus sunna wadda ita ce su dan hudu suka kira zuwa gare ta aka waye gari su Ibrahim zazzaki su kuma suka dauko shi'a suna yadawa to sai gaba ba da masu fito wajhan wajhin ba da masu fito gaba da gaba sai suka rinka yin ƙormusu su suka rinka yin ƙormusu su tafiya ce tafiya har zuwa 1995 zuwa 1996 a inda aka samu da yawa daga cikin waɗanda ba su fahimta ba a da yanzu suka fahimci cewa tafiyar ta shi'a ce suka fito ainihin suka yi mata tawaye suka ainihin jira Ibrahim Zazzaki zai je masallacin BUK Old Campus suka shirya babbu lalacewa za su zame shi duk wata bishiya da ke kewaye da masallacin sai da suka karye ta sun aje ta a matsayin bulala da za su zane shi suka ce ya ci amana su yana ce musu gwagwarmaya ta musulunci ashe ba gwagwarmayar musulunci ba ce ina nan a cikin wannan masallacin a ranar da aka yi wannan abu a gabana aka yi ya zo ya fara jawabi suka yi kukan kura suka balle taron suka yi kan shi a guje ya biya kofa zai gudu ta inda limamin biyu yake yake fitowa yake shigowa cikin masallaci da ya ga fitar ba za ta ba sai hau kan manara ya sako saboda tashin hankali malam ilu ya bashi wani kwano ya fitsari a wurin malam ilu din ne yana nan a masallacin biyu ke har yau da nake magana shine mai sharan masallacin shine zaka jin Dr. Ahmad Muhammad na karatun hadisi zaka ji shi yana kabbara Allahu Akbar to malam Ilu je kaka tambaye shi a gabana a gaban shi akai to me ya faru shikenan mu sai muka dawo cikin gari muka ci gaba da da'awa matasa waɗanda muka bari a cikin jami'o'i da makarantu suka ci gaba da yin abin da za su iya na MSS je kaka tambayi Malam Muhammad mai doki ba sakwace ne yana ɗaya daga cikin manyan jagorori na MSS waɗanda yana daga cikin waɗanda sun shaida abubuwan nan da nake faɗi yana da rai. Je ka ka samu Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu daga jami'ar nan ta ABU bangaren shari'a ka gaya mishi waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin waɗanda sun shaida abubuwan da nake faɗi ɗin nan. Sakamakon wannan raba kanmu da aka yi jama'a sai zama a yau kowa ya kama abin da yake gani shine zai kai shi ga nasara mu dai mun dawo cikin gari mun gina masallatai mun kafa makarantu muna da'awa zuwa ga Qur'ani da Sunna a bisa tafarkin salafus salih su professor Ibrahim Ahmad Aliyu suna cikin jami'o'i suna karantarwa suna da'awa su zakzaki sun koma bayan gari su kuma sun kafa Husainiya su kuma suna ainihin yada Shi'a tsakani da Allah kafirai sun yi nasarar wargaza kan waccan tafiya ko ba su yi nasara ba tsakani da Allah to shi yasa duk sanda kuke kan wata tafiya ku rinka nazari wane ne wannan ya shigo muku me ya shigo da shi kuna zaune a masallaci kun samu yaro yana kiran sallah kun samu wani ne muku limanci rana tsaka kawai sai wani sai ya zo sai ya ce wannan yaro mara kunya ne ku cire shi daga kiran sallah wannan da ke limanci ba shi da kunya ba shi da biyayya sai ku fara duban shi tukuna to ai tuntuni kuna tare da yaran nan wace rashin kunya yayi menene ya muku kuma kai wane ne kai da zaka shigo rana tsaka kawai ka ce mu cire limamin mu wannan shine ya faru da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna suna cikin tafiya lafiya kalau wani mai sarauta ya shigo cikin su yana fara bada taimako sai girgiza su sai suka koma suna jin shawarar shi kafin wata wata sai fara cewa yaron nan dan gungu ba shi da kunya wannan yaro mara mutunci ne ya kamata a dakatar ya kamata a kora ya kamata a yi kaza daga haka sai aka zo ka fara samun matsala to ku kiyaye ne mana waɗannan misalan ne waɗanda suka faru a cikinmu a ƙasar nan domin ku gane haɗarin da in kuna tafiya to duk wanda ya soko kai cikinku to ku tsaya ku binciki menene ya zo da shi ko kun fahimta jama'a mata ne mafi yawancinsu ɗalibanmu ne a cross arewacin najeriya Malam Ja'far Mahmud Adam Allah gafarta mishi ya ba su shawara su kafa kungiya da za su rinka kiran mata suna kuma yin wasu harkoki na da'awa gaba daya suka sa wa kansu women in da'awa suna nan suna wannan tafiyar jama'a kafin su ankara yan siyasa sun shigo cikin su yanzu sun wargaba su watan da ya wuce wasu daga cikinsu suka zo nan suka ce rikici ya yi rikici malam kana ɗaya daga cikin malamanmu me kake ba mu shawara na ce ku haɗu gaba ɗaya zan zo zaman sulhu duk da kuka ga dama ku sa taron duk inda kuka sa taron a najeriya zan je ku je amma fa 'yan siyasa ne a april election din nan a lokacin suka yi amfani da wasu daga cikinsu sai suka wargaza tafiyar amma in kuka tambaye su ni ma ji haka za ta faru a jikina na sanya ɗalibanmu ɓangaren darul hadisi da ke kaduna su je su kama mana ta arewa house su kama mana hayan shi za mu yi taro na ce a tattaro duka matan nan sannan duk ɗaliban darul hadisi na kaduna a taro su ne musu nasiha ne musu fada lokacin zaɓe ya zo ku yi a hankali ku yi taka tsantsan da makircin 'yan siyasa ku tsaya tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya kar ku sake 'yan siyasa su wargaza ku kuna tare ba tun yanzu ba amma kafin ka ce wani abu 'yan siyasan ashe sun riga mu tun sun riga sun rike ƙungin wasu daga cikinsu ana zuwa zaɓe kawai shikenan sai suka wargaje sai suka ta faɗa da junansu a yanzu da muke magana wasu ba sa magana ko da wasu ko ta sallama wannan ƙungiya da matan nan suka kafa ta zama babban alheri za su je maiduguri ba su yi taro za su je katsina su yi taro bana sun yi taro a jihar nasarawa suna wa'azantar da mata suna faɗakar da mata mata waɗanda ke ƙaunuka ko waɗanne daga cikin ɓangarorin rassa za su shanye shekara guda suna shiga cikin ƙaunuka ana koya wa mata abubuwan da suka jahilta na addini a yau waɗannan mutanen sun koma suna faɗa a tsakaninsu me yasa saboda an yi alkawarin wance da wance da wance za a bata kaza za a bata kaza idan gwamnati ta kafu don haka abin da ake nema eh to duk wani hukunci da kungiyar ku ta toke kake shiga shine fa asalin abin kuma kun san me lokacin da gwamnatin ta kafu yanzu ita wadda aka yi wa alƙawarin hannan ta zo tana ce min wallahi ko naira biyar ba a yi mata ba kuma yanzu ta bata da yan uwanta sun bata da ita ba sa ga miciji ka tambaye ni ma wai ina makwanar taron da nace musu da suka bugo min waya sun sanya taro rana kaza sai nace ina nan zuwa bayan kwana ɗaya da min waya ni na ce ina nan zuwa sai aka ce amma wance da wance da wance da wance duk sun ce ba za su zo ba sai nace to ai ba sulhu kenan waɗanda suka sake zuwa wuri na nan din dai su ne kadai za su zo sauran waɗancan da ake son ai sulhu ba za su zo ba kun ga sharri ya faru me yasa sakamakon wani ya shigo muku to haka zaka je ka shiga cikin anguwannin mu sai kaga matasa sun hada kan suna aikin alheri sai wani dan siyasa sai zo sai janye guda biyu daga ciki sai ce zai ba su mashin bayan kwana biyu bai ba su mashin din ba ko ma ya ba su mashin din amma ya wargaza su wai yayi haka ne don ya raunata ƙarfin haɗin kansu saboda in zaɓe ya zo kar su iya yaƙa shi gaba ɗaya divide and rule to jama'a musulmi ku faɗaka da wannan wannan tarihin shine malai yake cewa wasa au ila alwaqiyya bainal aus wal khazraj suka yi kokarin samar da kiyayya tsakanin aus da khazraj wa ataddu ala hurmati muslimina sannan suka rinka kai farmaki zuwa ga duk wasu wurare masu alfarma da wasu abubuwa masu daraja na musulmi mata suka rinka aka yahudawa suka rinka cin mutuncin matan musulmi kamar yadda muka ji a baya da kuma yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala wannan gaba abin da take tabbata mana shine wannan yarjejeniyar da annabi ya kulla tsakanin shi da yahudawa ta tabbatar maka da irin yadda yahudawa suke miyagun mutane masharranta masu makirci kuma babu alheri tattare da su ko misqala zarratin asabisa fa'ida ta shida fi itida'il yahudi ala mar'a wa muhawalati kashfi wajhiha dangane da ta'addancin da yahudawa suka yi wa matan nan da kuma kokarin bude mata fuska da suka yi tana sanye da niqabi kuma ma tarattaba ala zalika min ghayrati muslimi ala ukhtihi muslima sannan da abubuwan da suka biyo baya na kishi da musulmin nan ya nuna akan yar uwar shi musulma da yaga za a ci mutuncinta ثم ما تلا على ذلك من محاصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لليهود وإجلائهم sannan da kuma abubuwan da suka biyo baya da annabi ya je tsare yahudawa da ƙarshe kuma ya kore su sallallahu alaihi wa alihi sallama yadulluna hadha ala makanati almar'ati fil islam wannan yana nuna mana matsayin mace a musulunci kun ji fa jama'a asali saboda mace ce da aka nemi a ci mutuncinta duk shine abin da ya ja wannan rikita rikitar har aka kori gari guda na Yahudawa ko anguwa guda wanda baban wani ma ya tsaya ya roki arziki wurin manzon Allah ba da manzon Allah hallaka su zai wannan ma an kataba Allahu alaihim aljala la'azzabahum fi dunya ba don Allah ya kaddara musu kora ce ma za a kore su ba da tun a nan duniya yanyanka su aka yi saboda haka korar ma ita tafi sauki gare su abin da nake so ka gane a nan ina masu cewa musulunci ya tawo haƙƙin mace musulunci ya wulaƙantar da mace musulunci ya mai da mace koma baya ya mai da mace baiwa ce ya mai da ita injin kyankyasa ya mai da ita gas cook wai sai dai kawai ta yi girki sai dai ta yi lenan 'ya'ya sai dai ke zaman gida yanzu kai ka ji a saboda a kare mutuncin mace ce wadda ba yahude ne mu buɗe fuskarta ta yi ba yahude da ya gaba za ta yadda ba sai lallaba bayan ta ya kulle rigarta tana miƙewa sai aka ga al'aurarta ashe wani musulmi ya gan shi yana miƙewa sai tashi ya datsa shi biyu wannan yahuda su kuma suka tashi sai kashe wannan musulmi daga haka sai yaƙi ya ɓarke sakamakon haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to wallahi tunda suka haifa mana da tashin tashin a garin nan ba za su sake zama ba aka ce me za a yace ku je a tsare anguwar su aka je aka cika sojoji da anguwar aka tsare anguwar manzo Allah yana shirin zai hallaka su sai Abdullahi dan Ubay dan Salul sai ya gane manzon Allah zai hukunta mutanen nan a kashe su sai marmar zai tashi yana roƙon manzon Allah shine manzon Allah yace je ka an yi maka wannan alfarmar amma wallahi ba za su sake zaman garin nan ba duk wannan an yi ne dan ne dan a kare mutuncin mace yadulluna hadha ala makanati almar'ati fil islam wannan yana nuna mana irin daraja da matsayin da mace take da shi a musulunci wa rif'atiha da kuma irin daukakarta wa tamayyiz maqamiha da kuma irin yadda matsayin mace a musulunci ya sha bamban da matsayin kowa fala yaqbalu an tumassa bisu'in musulunci ba zai yadda ko kadan a ainihin kusanci mace da wani mugun abu ba wa inda ma jara ta'arrud laha intasara laha almuslimuna a lokacin da aka yi yunkurin cin mutuncinta ka dubi idda musulmi suka yi ca domin ne domin su taimaka mata jama'a kun fahimta wa akhrajul qabilata allati talabbasat bi hadha as-suluk sayyi musulmi suka fitar da kabila guda daga garin Madina waɗanda su ne suka tayar ma'aikata wannan mummunar ɗabi'a malam ya ce fa ayyu rifa'atin don girman Allah wace irin ɗaukaka ce musulunci bai wa mace ba wa ayyu makanin wa ayyu makanatin wani irin matsayi ne musulunci bai ba mace ba yumkin an tajida hal mar'a wani irin matsayi ne wanda ya kamata mace ta samu wanda musulunci bai bata ba fi ghairi hadha ad-din al-islami al-karim a cikin wannan ainihin wato a cikin wato wato abinda malai yake cewa fa ayyu rif'a wa ayyu makana yumkin an tajidaha al-mar'a fi ghairi hadha ad-din al-islami al-karim wata irin daukaka wani irin matsayi ya kamata mace ta samu wanda bata samu a wannan addini ba a ce ta same shi a cikin wani addini wanda ba na musulunci ba akwai wani matsayi da christianity ya bai wa mace ko yahudanci ya bai wa mace wanda a musulunci mace bata samu ɗaukaka da daraja fiye da wannan ba akwai babu amma ga sunan an buga kansu an ce mata musulunci ya mai da ke ba gidajiya da haka ki daina sa hijabi sai ta sanya skirt sai matse ta sai ta sanya zani sai matse ta sai ta sanya ainihin karamin hijabi in ma za ta samu ba haka ba sai ta sanya gele sai ta ce ita gaskiya yanzu ta yi digiri ko ta yi diploma kanta ya waye ita ba za ta yarda a ci gaba da tauye mata haƙƙi ba wai waye tauye mata haƙƙi wai musulunci ita ba za ta zauna irin zaman da iyayenta suka yi a da ba Allahu akbar kenan yanzu kina zargin uwarki an cuce ta kuma kina zargin wanda ya cuce ta shine ubanki yanzu kina zargin kakarki an cuce ta kuma kina tunanin kakanki shine macucin dan haka kike ganin ke yanzu tunda kin yi digiri ke yanzu kina da masters ke yanzu kina da phd ke yanzu professor ce dan haka ba a isa ba a ke yanzu nurse ce ke yanzu medical doctor ce ke class teacher ce head mistress ce ke a a ke yanzu officer ce director ce assistant director kanki ya waye ma'ana ke yanzu ba za ki yadda a cuce ki ba saboda an fassara miki cewa wai wannan cuta ce to gaskiya saboda Allah mata ku natsu da kyau sai da sabiq a cikin fiqh sunna ya kawo tarihin wata mace wadda kullum in nazo wannan tarihi nake misali da wata tsohuwar minista ta man fetur zamanin su baban gida zamanin su abacha zamanin su wanda da wanda da wane wata dr cima cikwe kowa ce ce wata inyamura kyakkyawa ce san kaceciya ce lokacin suka yi ta yaudararta aka yi ta bata ministerial appointment tana ta turanci tana ta sliding duk tana yin abubuwanta tana tsufa sai suka jefar da ita gefe guda ta rasa yadda za ta yi shin ba ita ce koyaushe sai sunanta ya fito a minista ba ayya dr cima da ne kike da kyau ana baki ne saboda kyan yanzu ke ba ke ce yar autar mata ba tamoji ya fito miki kin shafa mai kin shafa mai panel bitin yaki lokaci ya wuce time is over ta fito takara a pdp primary suka jefar da ita senate ta rasa yadda za ta yi shi ne yanzu da suka taimake ta sai suka ba ta women leader a jam'iyyar garin su women leader bukamin da ake ba magajiya shugaban karuwai sai aka ba ta shi kenan yanzu women leader ce ita nan zo taro za a tara mata widows mata da mazajen suka mutu ta addressing ɗinsu shi kenan matsayinta ba za a sake ba ta ba yanzu wace ce akan layi abinda ce saboda ita ce take da da kyau yanzu to haka haka suke ta yaudarar ku ba za ki gane ba zai kira ki angel zai kira ki morning star zai kira ki all sort of names by the time ya fara ganin kuwawun ki ya muskuce shikenan you are expire kin tashi aiki sai cire sim card zai canza in kun haɗu a wurin ATM ya ce a baki na ce wuce I'm sorry I'm sorry I'm not the one I'm not the one I never been a student of ABU sai ya wuce ya gama da ke kenan idan takarda suke kenan to ki natsu babu tabbas sai addinin musulunci babu tabbas sai wannan mutuncin wata mata ce sai da sabi ya bada labarin ta ita ma tun tana budurwa suke bata mukamai a ƙasar masar sai ta roƙo wata taɓa yin aure ba dan haka bata taɓa haihuwa ba ba ta da ɗa sai da ta tsufa sai suka ce ga takardar ritaya sai ta ce ba za a bata ko wani board ta rike ko na abu sai aka ce I'm sorry shikenan lokaci ya wuce ta tafi wurin dangi dangi suka ce da santa ba don ita ta samu mukami ta yi boko da ta watsar da dangi ta dawo gida ba miji ba yaya waye zai aure ta at the age of 40 iyayenka ne suka yi maka baki ka aure shekara 50 ina sai kowa ya gudu shi ne ta zo kai ta kai ce haka ta ce tunanin ranar shi ne sai ta tara 'yan jaridun duniya garin waɗannan maganganu da ta da 'yan jaridu shi ne sai da sabi ya ɗauka ya sanya a fiƙir sunna a yau akwai irinsu da yawa har wa yau ku koma ku karanta wasu write-ups na Profesa Abraman Doy Women in Sharia Islamic Law wannan gashi daga cikin ɗaliban shi 'yan Malaysia gashi nan sun sanya a internet daga internet ne ma na ciro wannan akwai asalin littafin women in the Quran and the Sunnah women in society sannan professor Dr. Jamal Badawi shi ma a karanta nashi women in Islam duka waɗannan write-ups da articles suna nan over the internet ku je ku downloading ku je ku copying ku je ku karanta ki je ki gani waɗannan yan boko ne sun yi bokon a hannun yahudawa sun san sharrin da yahudawa suka shirya wa mace shine da suka dawo sai sai ga cewa wallahi musulunci ne kawai ya mutunta ta sai yasa suka yi marmaza suka rubuta manya manyan littafai akan haka Dr. Jamal Badawi Professor Abdurrahman Doy ka je koda sunayen su kawai ka sanya akan search bar in ya fito maka baka ga tare da littafan su yake fitowa dan haka mata musulunci ya mutunta ku sannan saboda kawai kin yi karatun boko ko ke ce yar gidan wani wallahi tallahi kar ki taba daukan cewa daukaka ce ko zama ke ce kike sarrafa mijinki ki zauna a ƙarƙashin miji kuma ki bari mijinki ya zama his command is your wish yara mijinki yake so a rayu in kin ga kuskure ba shi shawara amma kar ya zama saboda kece wance kece wance shikenan wannan ya zama dalilin da zaki wulakanta shi jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine sai malam yake cewa as-sabi'a ahamiyatul hijab lil mar'a wannan ainihin tattaunawa da muka yi a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulla da yahudawa to yana nuna mana muhimmancin hijabi ga mace muhimmancin hijabi ga mace fa hadhihi almar'atu tamassakat bihi wannan mace ta rike hijabinta walam ta'rab walam tarda an tatakhalla anhu bata yarda ta rabu da hijabin nata ba inda ma hawala al-yahud naz'uhu a lokacin da ainihin yahudawa suka so su fizge mata shi da kake tunani yanzu akwai yarinya da za ku ta karantar da ita a islamiyya amma tana zuwa FCE sai ta jefar da hijabi amma ba wanda ya ce mata ta cire hijabi tana shiga ABU shikenan sai ta cire hijabi amma ba ba wani lecturer ba wata doka ta campus da ta ce mata kar ta sanya hijabi amma menene ya tayar mata da hankali wai ita yanzu za ta shiga cikin wayayyu yaushe kuma za ta ci gaba da bayyana da irin wannan zulumbuwar hijabi wannan mata fa ta samu kanta a tsakiyar yahudawa ne ba wai ita ta cire ba a'a suna neman ta da ta cire ne sannan kuma kai ba za ka tsaya kai tunani ba ke ba za ki tsaya ki tunani ba ga matansu suna yawo tsirara da fuskokinsu da jikinsu tsirara amma me yasa sai ke ake son gani ba za ki tunanin wannan ba jama'a ko kun auna da kyau idan dai mace suke so su ga nononta da duwawunta da gabanta da komi nata ga matansu suna yawo cinyoyinsu a waje tun daga baki har hammatarsu ana gani to da ba sai su kalla ba amma me yasa sai ke ake son ki buɗe fuska ake so a gana ki tsiraicin har sai ka ji wasu sun ce ah you are so beautiful why will you decide to cover your body what does that mean wai ashe in kaga ta rufe jikinta to mummuna ce don haka da wahala kaga sister a christianity kyakkyawa sai nuna na shine za ta je ta zama daughter of god amma wai tana ganin to wai wannan kyan da Allah ya mata this is a natural endowment haka suke cewa baiwa ce wannan daga sama Allah ya mata kyau to yaya za ta kuma wai ta boye wai Allah ya bata wannan jikin ne don ta nuna wa mutane Allah ya bata to ki tsaya ki yi nazari akan wannan malam yake cewa wa humul an dan haka a yanzu yas'auna bi kulli juhudihim yahudawa suna ainihin wato sa'i suna yin ainihin kai da komowa da dukkanin kwazon su wa makrihim da makircin su likai yanzu hijabal mar'a dan su cire ainihin wato hijabi na mace wa qad khaba bihim ba'dun nas an samu wasu daga cikin mutane sun yaudaru sun rudu da irin wannan tunanin na yahudawa mimman lam yudrik ahammiyatal hijab waɗanda yake ba su gano muhimmancin hijabi ba lil mar'a ga ainihin mace wa annahu siyamatun laha ba su gano cewa shi hijabi tsari mutuncinta bane wa takrimun ba su gano cewa shi hijabi girmamawa ce qabla kulli shay'in kafin komai ba ma'anar wannan magana shine daga cikin musulmi a yau akwai waɗanda suke fada da hijabi daga cikin musulmi a yau akwai waɗanda suke kyamatar da ƴaƴansu sanya hijabi wani babban sanata aka samu a second republic wadda yashi Allah ya mata gamdakatar ta fahimci addini kanta ya waye tana sanya hijabi wata rana kawai ta duro daga London sai ganta ta zo daga hijabi kawai sai ce direba ya ja mota ya dauke shi ya koma yace ta bashi kunya duk irin kudin da ya kashe mata ta makaranta mai tsada ya tura ta kasar turai don ta je kanta ya waye sai zama daga turan ne wai ta duro mishi da hijabi yace ta bashi kunya a cikin gidan shi Allahu akbar amma ba ta koma tana yin maɗigo tana shakar cocaine wannan ba komai sai ce to haka yaran suke ba su gani ne yau akwai wadda ta je ta dawo karatu idan ta zauna karkashin bishiya tana hutawa sai dai a ga ta zubar da ainihin kokin tana ɗiba tana shakawa wannan shine abin da ta samo daga turai din sai dai a ga ainihin yan mata sun zo suna kwana tare da ita sai a ce kawayenta ne nan kuwa tana yin maɗigo da su ne sai ce to duk waɗannan abubuwa yadda ba ai za ta bari ne yarinya ce amma ta zo da hijabi wai ta yi mishi abin kunya a cikin family din shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asamina fa'ida ta takwas daga cikin ainihin fa'idojin tadullu qissatu banu qainuqa tadullu qissatu bani qainuqa ala hiqdin dafinin fi suduril yahud wannan ainihin kissa ta banu qainuqa tana ainihin wato nuni zuwa ga irin bakar kiyayya wadda take a cikin kirazan yahudawa alal muslimina game da musulmi lam yatamakkanu min qazlihi saboda irin yadda wannan kiyayya ta tsanani ba ma sa iya ɓoye ta وهم يرون الانتصار وهم يرون انتصار المسلمين في بدر وانهزام الكفار dan haka a lokacin da su yahudawa suka ga musulmi sun yi nasara a yakin badar a lokacin da yahudawa suka ga cewa musulmi sun ci nasarar kafirai a yakin badar fatajalla zalika fi tilka tasarrufat al-haqiba al-afima su wannan irin kiyayya sai ta rinka bayyana a irin kaiwa da komowarsu da suke yi sawa'un bi muhawalati qatl ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai yace wannan kiyayya duk ne sun bayyana ta ne ta wajen kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw muhawalati al-ikhlal bil amri ko kuma sun yi kokarin kawo rashin zaman lafiya wal itiba'i ala al-hurumat da kuma cin mutuncin matan musulmi wato abin da ya faru in baka manta ba a baya da muke karatun tarihi mun karanto inda aka ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je yakin badar ya nasara akan kafiran makka da ya dawo waɗannan kabilun banu qainuqa sai zukatansu suka fara tafarfasa hassaba ta fara bayyana yanzu mutumin nan har ya fara cin nasara akan wasu mutane waɗanda ba musulmi ba kenan yanzu mu ma zai nasara akan mu to sai kiyayya sai ta fara bayyana imma kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma kokarin tsogalan musulmi ta hanyar cin mutuncin mata wanda zai haifar da tarzoma da tashin tashina wannan yana nuna maka irin yadda duk lokacin da wani alheri ya same ku to suke da hasada akai Allah ya faɗi a Qur'ani yace ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena an yunzala alaykum min khairin min rabbikum kristoci da yahudawa ba sa fatan Allah ya saukar muku da wani alheri daga wurin ubangijinku kristoci da yahudawa da mushrikai su ne muku bakin ciki idan alheri ya sauka daga ubangijinku da kuke tunani jama'a dan musulmi na ganshi zai fita da first class da kuke tunani idan ga dan musulmi zai wayi gari ya zama lecturer a department kaza za su koma za su kutu-kutu kuma sai a rasa lecturer kwaya ɗaya wanda zai tsaya wa yaron nan a tabbatar mai abin da yake haƙƙin shi ne wannan yana faruwa a cikin makarantunmu me suke kallo abin da suke kallo shine in aka bar wannan yaron ya fita da irin wannan sakamakon to nan gaba zai zama kaza to in ya zama kaza ba ma garin su ne to nan gaba kaza zai faru wannan yana nan zankama a nan cikin jami'ar Ahmadu Bello wannan yana nan zankame a cikin jami'o'inmu na arewacin ƙasar nan ku je ku tambayi musulmin Jos me yasa kafiran garin Jos suka cinna wa babbar kasuwar Jos wuta yau shekara tara da ta gabata me yasa me suke bakin ciki arnan Jos tsakanin Angas da duk wani kafiri da ke cikin kasar Plateau guda nawa ne suke da shagon kasuwanci a cikin kasuwar Jos amma wa ya hana su su ne ciyamoni su ne gwamnoni suke da sarautar garin sai su ce wai an zo an mamaye musu gari da kasuwanci ka je ka kafa kasuwanci ne a matsayinka na arnan jos ko a matsayinka na kiristan jos ko a matsayinka na kabilar jos an ki siye a wurinka wallahi rana tsaka suka cinna wa kasuwar garin wuta saboda me saboda wannan bakin cikin to abin da wannan yake nufi shine suna bakin ciki da ku akan duk wani abu da za su gani na ci gaba ba sa farin ciki abin da wannan ke nunawa hasada da bakin ciki dabi'u ne na yahudawa don haka musulmi kakkayi kaga wani yana cikin rufin asiri karka bakin ciki kaga wani ya samu daukaka a office karka bakin ciki wani yau shine mukami kaza karka bakin ciki wani shine zai samu qualification kaza na ilimi karka bakin ciki wanci Allah ya rufa wa mijinta asiri karki bakin ciki waɗannan ɗabi'u ɗabi'u ne na kafirai kuma kamar yadda kaga hassada da kiyayya ta hallaka banu qainuqa haka hassada za ta hallaka ka in kana yin ta dan haka ku kiyaye hassada ce wai dan me annabi zai ci nasara dan me annabi zai dace don menene annabi zai samu kaza jama'a kun fahimci wannan da kyau waɗannan ɗabi'un musulmi ku gyara su wallahi jama'a shekarar farko da na fara zuwa aikin hajji saboda tsabar hassada wai sai aka ce ƙarya ne sai wani cikin makiyan ya ce kai ni fa na gan shi har yi mana wa'azi a ka'aba sai wani ya ce a kai ka gane shi ya ce a za ka wasa da hankali na ne kuma isu isu jama'a ta rikice musu da fada saboda hassada wani ya je maka eh muna nan eh kai ka gan shi ya ce na gan shi har yi mana wa'azi ya ce a ka gane shi ko da wani kaje ka je wannan wannan a cikin musulmi ne jama'a a cikin musulmi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe a cikin al'ummar musulmi mune wa junan muhassaba da bakin ciki kana da ya budurwa wani yana da ya budurwa sai ka ji ɗarwa na ta samu miji sai ka ji zuciyarka tana huruwa a kishiya da kishiya ce suna da 'ya'ya sa'o'in juna 'yan mata wance ta samu miji sanata wani kuma ta samu wani ya gama secondary yana neman admission sai ka ji hassada ta kama zuciyar wanci duk waɗannan abubuwan jama'a suna cikin rayuwarmu to idan mu musulmi muna wa junanmu kiyayya muna jin haushin junanmu me kake tunani game da wasu mu Allah madaukakin sauki ya kiyaye to malam da yake cewa kajiyar da al'amura suke na'am attasa ya ko to saboda yadda lokaci aka yi mana ishara insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai an zo karatu na gaba da ikon Allah sai mu tashi akan ainihin attasa din da ikon Allah Allah madaukakin sauki ya taimaka na'am wa alaikum assalam na'am na'am eh ban ji ba ƙwarai da gaske yau ba shi ne muka yi ta kawo muku misali ba ba shi nan suwa yi suka tarwata ƙungiyar izala tambiliyar ne suka tarwata muku ƙungiyar abin duk da yahudi ya maka wanda yake kinka koda koda ahlus sunna ne zai iya maka balle wanda kana kana sunna yana bid'a hasada ce ai kai take kawo kuma asalin abin da yake kawo hasada shine rashin taka manufar kai in kana da taka manufar ba za ka kula menene wani yake ciki ba domin kai kana kokarin yanzu ya baka ka ci gaba ne amma duk lokacin da kaga wani yana da lokacin da zai je wa wani makirci ka tabbatar da cewa shi fa ba shi da abin da zai je yayi Allah ya kiyaye muna tambaya dangane da mutum ne rantsuwa cewa za a yi to ko ba za a yi ba sai kuma ya ki aikatawa ko ya aikata yana mai jahiltar wajabcin kafara to ina hukuncinsa ma'ana mutum ne rantsuwa cewa zai yi kaza ko kuma ba zai yi kaza ba kuma daga baya sai ga dacewar yayi abin ko kuma kai da gurgurdo da rantsuwa ta kama a halin bai san matsayin kafara ba san da wannan yanzu in ya sani dole ne kafara domin rashin sanin matsayin kafara ba hujja bane akan shi in ya sai a ce mishi to amma ka rantsuwa ba za ka yi bai to yanzu kuma ka yi to za ka yi azumi uku sai ce ai shi bai san haka ba sai a ce to shikenan duk da haka za ka yi azumin guda uku kwarai da gaske Allah ya ce wannan yana magana dangane da maganganun da na ishara jiya akan cewa salafiya ba kungiya bace to salafiyar misra ko da tamu ta Najeriya akwai bambanci wallahi ban sani ba mu ai salafiya ba kungiya bane so ba mu san yara wani yake nashi salafiyancin ba in wani ya yi da salafiya ta zama kungiya wallahi alam amma mu dai ba kungiya bane so a Najeriya ma mu ba mu san wata kungiya salafiya misali yanzu ni Najeriya ba mu da wani aboki da zan ce wannan kungiyar mu ɗaya muna haduwa muna taro shine shugabana ko ni ne sakataren shi ni ma ban san wannan ba wallahi kamar yadda na faɗa muku yadda ka gani haka mu abin da muka kudurce kawai kowa ya je ya karatu in ya san zai iya ya tashi ya da'awa salafiya in ya san ba zai iya ba kar yayi so duk wanda zai da'awa ba wai zai yi ne a madadin wani ba yanzu ni duk abin da nake da'awa a nan ba ni a madadin wani bane ba ina wakiltar wani bane a Najeriya kuma wani baya wakilta ta to wannan shine tsarin da malaman salaf suka zauna isu imam malik sun yi karatu da suka karatu suka tara dalibai suka ta karantar da duniya ilimi shikenan imam malik ba yana zama ne a madadin yana jiran wani ko kuma wani yana jiran shi kaza kaza za ka ga mun ban taba zuwa taro na wata kungiya ta salafiya ba don ban santa ba a duniya amma ana yin academic taro da ni shine wata matsala ta addini ta taso a ce a zo a tattauna menene zan ce akai amma ba wai a matsayin kungiyar salafiya sun kira wani taro ba salafiya in dai salafiya ne sun fi kowa kyamar kungiya da kungiyanci a duniya sun kaga salafi kuma ba kungiya to Allah maraukakin sauke kiyaye kullum abin da mutane ba su fahimta ba shine ba yadda ka iya dole ne in kana zunci wani tafarki dole mutane su kira ka da wani suna to kuma abin da suke tunani har a makka bari in gaya maka akwai irin haka akwai dattijo muna magana da shi muna hira muna hira muna hira da shi sai ya ce ai yana da da shi ma dan irin kungiyar mu yake sai na ce mishi wace zai irin wannan da kuke barin dogon gemu kuna yanke wandon a makka a shara mansur sai ya ce mishi ba kungiya wace ce to shi da ya ga kawai rana tsaka dan shi ya bar gemu dogo kuma ya yanke wando kuma yana ganin irin su ba su nan suna yawo na ce ta ba kungiya bace iltizami ne na addini kai kowa rike addini to shi sai dauka kawai kungiya ce duk wanda ka gan shi haka to uniform ne yanke wandon shi ya bar dogon gemu Allah ya kyauta saboda haka idan salafiyan kasar Misra su kungiya suke yi to wallahi tallahi ban sani amma dai ina da abokai larabawa ɗan Misra malamai waɗanda yake su ma irin yadda kaji nake haka suke misali Abu Ishaq al-Huwaini misali Samir az-Zuhairi Hassan suna nan tur ta da barbare amma kowannen su haka yake da'awa yana da'awa ne da sunan shi kawai ba da sunan wai wata kungiya shi salafi ya ce kungiya yake wa aiki ba amma tafarki shine lokacin da mutane za su zo a ce Allah ya ce annabi ya ce Qur'ani da hadisi ce a'a sai kai ka ce a'a a tsaya akan abin ce to ai malaman salaf ma haka suka tsaya to shine in an dube ku a matsayin ire-iren ku sai a ce yan salafiya ne wato masu bin wannan tafarkin amma ba a samun salafi a kungiya ko ya kafa kungiya ba a samun salafi a ɗariƙa ko kafa ɗariƙa ba ma ƙungiya ba ma ɗariƙa ba ma movement ba ma ko ɗaya amma mu babban abin da ya dame mu shine ya za a a karantar da mutane addini sannan ba ma iya zama a ƙarƙashin wani tsari kowane iri don haka babu wani salafi ƙwaya ɗaya wanda za ka ga yana ƙarƙashin wata gwamnati ita take determining da'awar shi babu duk duniya in dai salafi ne ba don kuma ba saboda da'awa salafiya da'awa ce mai yanci yanzu ka ganni nan a wurin nan sai yanzu in wa'azi duk abin da ka ji na faɗi shine iya abin da na yarda da shi ba na rage ko ƙwaya ɗaya amma kungiya kaza kace ko dariƙa kaza dole zaka rinka kakkaucewa haka saboda kakka tabo wani dan shi gina muku makaranta ko shi ba ku fili ko shi zai ba ku kujera umara ko hajji ko kuma an zo maka aure shine zai sayo maka akwati duk gaba ɗaya babu wannan shi yasa sam babu sannan duk wani malami da baka ji mun dangantu gare shi mun dangantu gare shi ne a matsayin malamin mu ne ko kuma wani malami ne wanda yake da ilimi shine kai sai ka ji mun ce bin baz sai ka ji mun ce albani nasiruddin sai ka ji mun ce usaimin sai ka ji mun ce abubakar gumi amma ba muna kallon abubakar gumi ko nasiruddin albani ne irin yadda masu kungiyoyi suke kallon shugabanninsu ko kuma masu ainihin ɗariƙa suke kallon shehunansu ba mu muna kallon su ne a matsayin scholars a matsayin masu ilimi muna amfanuwa da iliminsu amma hatta su ba bin su muke ba don haka zaka ga akwai inda su ma in suka faɗi abin da bai daidai da abin da muka yarda da shi a ilimi ba sai ka ji mun ce sun yi kuskure ba mu yarda da wannan maganar don haka babban ka'ida game da bin manhaji a salafi shine kai karatu tukuna na'am ba kuma wannan ina babu tazkiya ce akan mu cewa mu masu ilimi bane a'a shine kar ka zauna da jahilci akan abin da zaka yi wa'azi don haka ga duk sanda muka yi wa'azi ba ma tsoron akai mu kotu akan wa'azin ba ma tsoron wani ya mana raddi kun kala zarratin don haka zan iya cewa mu ne kaɗai masu bin irin wannan manhajin wanda za a kaɗa a raya duk inda muka je